أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم أتكين للتافن خطوات إلى السعادة idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata ko satuttukan da suka gabata muna karatu a cikin babin da malam ya masa suna da yaya zan kasance mai ikhlasi a cikin ayyukana gaɓoɓi ne guda takwas mun karanta gaba guda shida saura gaɓoɓi guda biyu gaɓar da muka tsaya a kai satin da ya gabata shine bawa idan yana aikata aikin alkhairi kada ya damu kada ya tasirantu da maganar da mutane suke yi a kansa domin babu wani abu da mutane za su ƙara masa sai nesanta shi da Allah maɗaukakin sarki idan ya biye yabansu ya biye maganganu da ainihin yake suke yi a kansa to yau za mu tashi a gaba na bakwai wannan gabar take cewa istishab annan nasa la yamlikuna jannatan wala naran bawa yana sani ya ji a ransa cewa fa mutane ba sa mallakar wuta ko ba sa mallakar aljanna sannan kuma ba sa mallakar wuta duk aikin da za ka yi to ka sani matsayin mutane a cikin wannan aikin shine ba su za su baka sakamako ba ba za su iya fushi da kai ba idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda da kai, kamar yadda ba za su taɓa iya sawa Allah yarda da kai ba idan Allah maɗaukakin sarki ya fushi da kai. إذا استحضر العبد أن الذين يرائيهم سوف يقفون معه في المحشر خائفين عليم idan bawa yana halartowa a ransa cewa waɗanda yake ƙoƙarin birgewa yake ƙoƙarin nuna masu aikinsa akwai lokacin da za su tsaya tare da shi fil mahshar a filin tashin alkiyama ga shi wanda ya aikata aiki ga waɗanda ya yi aikin don ya birge su ga kuma ubangijin da ya ce a yi aikin dominsa wanda ya kamata a nemi yardarsa da birgewarsa amma bawa cikin rashin rabo kha'ifina kuna cikin hali na tsoro arin kuna ainihin hali na tsaraici babu mai kaya a jikin kallon menene a gabansa shi kansa ma bai san me a wani hali yake ciki ba wanda ko a gidan duniya ne mutum yana shiga tashin hankalin da duk abin da ya kai matsayin mutane su tsaya su kalle shi shi baya kallonsa domin tashin hankalin da yake ciki ya fi ƙarfin ya tsaya ya kalli wani abu da mutane suka rudu da ganinsa to a wannan halin mutane za su samu kansu a filin alkiyama adraka anna sarfan niyyata lahum fi ghairi mahallihi fahum fi ghairi fahum ghairu qadirina ala an yukhaffifu anhu min wata'ati min wata'ati al-mahshar shay'an sai ya riski cewa karkatar da niyyarsa zuwa gare shi ko zuwa ga wayannan bayi da yake so ya burge su fi ghairi muhallihi wannan aikin zai ainihin ajiye aiki ne ba abun da ya dace ba fahum ghairu qadirina ala an yukhaffifu anhu min wata'ati al-mahshar shay'an to kuma ya sani cewa su din da yayi aikin don ya burge su ba su da wani iko ba su da wata dama ba su da wani ƙarfi على أن يخففوا عنه من وطأة المحشر شيئا نسو سسوتا مسا سسسكي مسا wani abu na daga damƙa da wahala na ranar alkiyama shai'an da wani abu hali ne da kowa yana ta kansa bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi Allah ya ce kowane mutum a cikin bayi a wannan alkiyama cikin iyaye da ‘ya'ya da iyaye wato ‘ya'ya da iyayensu da ma'aurata a tsakaninsu kowane irin dangantaka da kusancinsa ya kai Allah ya ce ranar alkiyama kowa ta kansa yake yau mataraunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد a ranar da mace take haihuwa da cikinta bata tsaya ta kula da abin da ta haifa ba dan da ake shayar da shi a jefar da shi uwarsa ku duba kauna da soyayya da ke tsakanin uwa da ɗa amma haka za ta jefar da ɗanta yi ta kansa ita ma ta kanta take yi za ku ga mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce sun yi maye sun gigice suna marisa suna layi kamar wanda suka sha giya kamar wanda suka sha kayan maye Allah ya ce kuma ba kayan mayen suka sha ba sai dai kawai azabar Allah ne ga ta nan a fili kowa yana ganin tsananin azaba yana neman mafita hakan ya sa ya rude ya fita cikin hayyacinsa to idan bawa yana halartowa a ransa cewa akwai wannan ranar tana nan gabansa tana nan tafe kuma babu makawa sai an haɗu sai an je wannan ranar da san mutum da ƙinsa ranar sai ta riske shi duk gunda zai je ya ɓuya ya je ya ɓuya ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan duk gunda mutum yake ga zai je ya ɓuya zai gudu ya je ya samu malaba a gurin ya sani cewa babu wannan malabar tabbas kowa sai ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki to idan kowa yana halartowa bawa yana halartowa a ransa irin wannan ranar irin matsayin da mutane kowa zai samu kansa a ciki to zai yi kokari iya iyawarsa wajen aikata aiki don Allah wajen kokarin kawar da tunaninsa ga barin burge mutane cikin ayyukansa bal hum ma'ahu fi dhalika banki ba haka ba malam yace su wanda yayi aikin dan ya burge su da shi da yayi aikin dan ya burge su suna tare suna wato matsayi guda cikin irin matsa da kunci na filin alkiyama fa idza alimta anna fa idza alimta dhalik malam yace idan bawa ya san haka ya fahimci haka alimta anna al'amala haqquhu la yuqsadu bihi illa man yamliku thawaba wal iqaba bawa sai ya sani cewa kowane aiki fa inda na Allah ne aiki na lahira to ba a nufatar kowa da shi sai wanda yake da mallaka na lada ko kuma yake da mallaka na azaba idan bawa ya haƙƙaƙe ya samu tabbaci a ransa cewa lalle aiki idan bawa ya yi don waninsa a don wanin Allah ba zai samu sakamakon wannan aikin ba kuma akwai ranar da zai yi nadamar ƙin yin aiki don Allah to zai yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya nufaci Allah maɗaukakin sarki da aikinsa wanda Allah nan shi ne yake da mallakar lada yake da mallakar aljanna yake da mallakar ainihin wuta da zai gabatar da bayi zuwa gare su sanadiyar ƙin yi masa biyayya ko sanadiyar yi masa biyayya fa alayka ayyuhal mu'min an tuqina bi anna albashara la yamlikuna jannatan yuqaddimunaka ilayha malan yace lalle kai mu'mini ka ainihin sani cewa wajibi ne ka sakankance cewa mutane fa ba sa mallakar aljanna da za su shigar da kai sani mutane ba su da aljannar da za su saka in kai don ka burge su to kayi a banza kuma kayi aikin banza wala qudrata lahum min ikhrajika minan nari wala qudrata lahum ala ikhrajika minan nar kuma ka sani cewa mutane ba su da wani iko na fitar da kai daga wuta law talabta minhum ikhrajaka minha malam yace ba haka ba da za ka ma nema a gurinsu su fitar da kai daga wuta ballau jitama albasharu kulluhum malam yace ba ma wai su fitar da kai ba idan ma mutane albashar su ne mutane halitta na jinsin mutane gaba ɗayansu min adama ila akhirihim daga kakan mutane shine annabi adam shine halittar mutane na farko ila akhirihim zuwa na ƙarshensu wanda shine daga kansa ba za a ƙara haifar wani mutum ba a duniya kaga adadin mutanen yana suna da yawa adadin ya kai abin da in ba Allah ba ba wanda ya san adadinsu to da dukkansu za su haɗu domin su kuma sabu wa wafaƙo khalfak su tsaya a bayanka wato suna bin bayanka domin su fitar da kai daga wuta lamastata'u an yuqaddimunaka ila aljanna walau bi khutwatin wahida malai yace lalle ku da ba za su samu iko su ainihin shigar da kai ko su kai ka hanyar aljanna ba ba ma su shigar da kai aljannar ba su kai ka hanyar aljanna ba za su samu dama ba idan da neman alfarma ne idan da ƙarfi ne kowane ɗaya daga ciki ba za su samu iko ba su kai ka gidan aljanna ko da da taku guda ne ƙari daga gun da kake aka yanke maka hukuncin tafiya wuta to idan dukkansu za su taru a bayanka don su kai ka aljanna ba za su iya motsar da kai daga wannan gun da aka yanke maka hukuncin ba zuwa gidan aljanna ko da da taku ɗaya ne ba Allah maɗaukakin sarki cikin alkur'ani yake ba mu labari dangane da sifar ‘yan aljanna da ‘yan wuta a ƙarshe, ƙarshen shafi cikin suratul araf Allah ya ce, Wana da ashabun nari ashabal jannati, Allah ya ce ‘yan wuta suna cikin wuta za su kira ‘yan aljanna, za su so su nemi alfarmarsu. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله suna so a taimaka masu ‘yan aljanna su ɗan yayyafa masu ruwa, su ɗan san masu ruwa su sha, domin su sassauta wato ƙishi da ƙunci da suke ciki. Amsar da za su ba su ita ce, Inna Allah harramahuma alal kafirin. da ruwan da wani arziki da Allah yake ba mu a aljanna Allah madaukakin sarki ya haramta su akan kafirai Allah ya haramta su akan waɗanda suka ƙi masa biyayya har suka shiga aljanna to idan kai aiki dan ka burge mutane wataƙila waɗanda kake so ka burge su ba su ma san kana yi ba su sun dukufa wajen yin aikinsu don su burge ko su nemi yardar Allah madaukakin sarki yau ga su a aljanna sun tsira ga ka da kai aikin ka nemi ka burge su baka burge sun ba sannan ga ka a cikin wuta kana neman alfarmarsu su taimaka maka da ruwa ko su taimaka maka da sauran abin da suka ci suka rage na abinci wanda ya riga ya zama su ba su da bukata su ba ku ko su ba ka don ka ci ka rage wani kunci da azaba da kake ciki amsar da za su baka shine wannan abincin haramun ne a kanka ka duba bakin ciki ka halarto da bakin cikin da bawa zai ji a ransa a lokacin da yake neman alfarma a gun da yake ga za a iya masa alfarmar kuma aka ƙi masa balle kuma alfarma ta wato neman sassauci daga azaba da yunwa da kunci da kishi da mutum yake ciki wannan amsar za ta ƙara kunsa wa ‘yan wuta bakin ciki da ya kusa fim bakin ciki da wahalar azaba da suke sha. To idan bawa yana halartowa da irin wa'yanan wato gurare, wa'yanan matakai a ransa, to zai yi iya ƙoƙari ya sani cewa ya aikata dukkan wani aiki na Allah maɗaukakin sarki domin Allah ba don mutane ba ko don ya burge su. Idan, Malam ya ce, idan ku haka ne, cewa mutane in za su taru gaba ɗaya ba za su iya kusantar da kai da aljanna ko da ta taku guda ba, in abin ya zama haka, limaza tura'il bashara me yasa kake aiki domin ka burge mutane kake aiki don ka nuna wa mutane aikinka wa hum la yamlikuna laka shay'an alhali mutanen nan ba sa iya mallakar maka da komai babu abin da za su iya maka na samun rahama ko azabar Allah madaukakin sarki qala ibn rajab ibn rajab yana fada a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam yake cewa man sama wa salla wa zakara Allah wanda yayi azumi yi ainihin yi sallah sannan ya ambaci Allah madaukakin sarki wa yaqsidu bidhalika gharada ad-dunya amma yana nufin wannan kyawawan ayyuka da yayi na sallah da azumi da ainihin ambatan Allah da zakka da sauransu da aikin hajji da umra da sauran ayyukan alkhairi amma yayi wannan ayyuka yana mai nufi da wannan aikin nasa da yayi wata bukata ta gidan duniya fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyya irin wannan mutumin malam yace babu wani alkhairi gaba ɗaya tattare da shi ya zama aikin lahira kana yin sa dan duniya babu wani aiki babu wani alkhairi tattare da kai li'annahu la naf'a fi dhalika li sahibihi domin wannan aikin da kai ba shi da wani amfani da zai maka kayi sallah kayi azumi ka ambaci Allah ka aikata sauran ayyukan ibadu na neman kusanci zuwa ga Allah amma baka nufaci Allah madaukakin sarki cikin aikinka ba kayi ne dan ka burge mutane to malam yace babu wani amfani da wannan aikin zai maka lima yatarattabu alaihi min al-ithmi fihi domin abin da yake kunshe cikin wannan aikin na samun zunubi aiki ne na lada maimakon ka samu lada maimakon littafin ke ƙara nauyi sai zamanto kuma ka dawo da zunubi domin wanda ya ce ka yi aikin ba kai domin sa ba wala li ghairihi kuma wannan aikin ba shi da amfani ga waninsa sallar ka an baka yi don Allah ba ba wanda zai ci muriyarta idan ka gina masallaci ba don Allah ba waɗanda suka zo suka yi sallah a ciki in suka yi don Allah za su samu lada. In ka gina makaranta ba don Allah ba waɗanda aka ilmantar a ciki suka yi don Allah suka yi ilimi hakan zai amfane su. Amma sallah, azumi, ambaton Allah, kamar aikin hajji, wannan idan ba ka yi don Allah ba, ba ka da, ba ka amfana ba, sannan babu wanda zai ci moriyar wani aikin naka ka yi sallar asuba yanzu ba don Allah ba misali sai zamanto ba a baka lada ba akwai wani wanda wato wannan sallar taka wahalar da ka sha na yin sallar za ta amfane shi babu ya riga ya tafi kawai ka ba da ka ambaci Allah maɗaukakin sarki a zuciyarka ko ka tashi da daddare ka yi ƙiyamun layi ka hana idan ka bacci ba kai don Allah ba akwai amfani da wani zai samu amma wannan ko da kai da kai ba kai don Allah ba irin gina masallaci ko biya wasu wato wato ɗaukan ɗawainiyar wasu su yi karatu ko ciyar da abinci wannan ko da kai baka amfana ba wa'anda za su amfana da wannan aikin naka su sun samu amfani to malam abin da yake so ya nuna mana anan shine shi ne ku duba girman sallah ku duba girman ambaton Allah ku duba girman azumi idan bawa zai yi ba don Allah ba to yayi aikin banza ba zai amfana ba waninsa ba zai amfana ba ai la naf'a fihi aidan li ghairihi babu amfanin da waninsa zai samu cikin wannan aikin thumma sannan innal ladina tuzayyinu amalaka lahum lalle wa'anda kake kawata aikinka domin su kake aikinka don ka burge su min ajali an yamdahuk kake aikinka don su yabe ka lan tuhassila muradaka minhum malam yace ba za ka taba samun abin da kake nufi daga gare su ba duk wanda manufarsa aikinsa shine ya burge mutane yake faɗi tashi yake kai komo to ya sani wannan soyayyar da yake so mutane su yi masa cikin wannan aikin da yake yi yana neman soyayyar su a banza ne domin ba zai taɓa samun wato biyan bukatarsa ba bal innahum sawfa yadhummunak mala yace ba haka ba a kwana a tashi a fada a tashi wata rana su ɗin da kake so su yabe ka su ɗin kansu za su fara ainihin zarginka za su fara tsanarka za su fara wasanka domin baka aikin don Allah Allahn da kake aikin da ya kamata ya zama dominsa ne kake yi don wasu sai ya sanya ƙiyayyarka ya sa mutanen su ji ba sa ƙaunarka ba sa son ka wa tufdahu indahum kuma a hankali a hankali zaka walakanta a gunsu wa yulqa fi qulubihim bughduka kuma za a jefa ainihin ƙinka a cikin zuciyarsu hadisi na Abu Huraira hadisi ingantacce wanda al-Imam Muslim ya fitar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril idan Allah yana son wani bawa in wani bawa yana aikata aiki don Allah har ya kai matsayin da Allah yake kaunarsa Allah sai ya kira mala'ika Jibril fa qala sai Allah madaukakin sarki ya ce masa inni ahabbu fulanan fa ahibbahu kai jibrilu ka sani wane bawa na wane ina sansa ina ƙaunarsa kai ma ka so shi kaga wannan ya samu matsayi mai girma a gun Allah madaukakin sarki qala annabi yace fa yuhibbuhu jibril da umarnin nan da Allah ya bayar sai mala'ika jibrilu ya ji shi ma ya fara ƙaunar wannan bawa sannan yunadi fi sama' sai mala'ika Jibrilu ya kira a cikin sama, cikin suwa kenan, cikin mala'iku, ya masu shela, ya ce, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, to ku sani fa, wane ɗan wane, Allah yana sansa, kuma ku so shi, fa yuhibbuhu ahlus sama, sai mala'iku da suke sama su so shi, thumma yudau lahul qabul fil ardh daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa karɓuwa a ban ƙasa sai mutane su ji suna son sa ba kuɗi ya ba su ba ba wani abu yake da shi yake masu ba amma don soyayyar da Allah maɗaukakin sarki yake masa sai mutane su ji suna ƙaunarsa suna son sa don yana son Allah maɗaukakin sarki Allah yana son sa haka nan akasin haka wa idza abghada abdan da'a jibril idan Allah ya washi wani bawa Allah yake kin wani bawa Allah sai kira mala'ika Jibril fa yaqulu Allah ya ce inni abghadu fulanan inni ubghidu fulanan lalle ni ina kin wani na washe shi bana son sa fa abghidhu kai ma ka kishi kai ma ka washe shi qala fa yubghiduhu Jibril manzo Allah ya ce sai mala'ika Jibrilu shi ma ya washe wannan bawa summa yunadi fi ahli as-sama sannan mala'ika Jibril sai ya kira cikin ainihin mala'iku da suke sama, Inna Allah yubghidu fulanan, wane ɗan wane da yake aiki kaza, yake aikata kaza, ayyuka ne da ake neman kusancin Allah, amma ba don Allah yake yi ba, don ya burge mutane yake yi, fa'abghiduhu so, sabida haka, kuma kuwa shi wannan bawan, kuma ku ji ba kwa sansa ku tsane shi, kola, sannan mala'ika Jibrilu in ya ba da wannan umarnin sai su ji sun washe shi, sai su ji ainihin ba sa ƙaunarsa daga nan sun matu za'u lahul baghda'u fil ardi sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa tsanarsa a cikin mutane, sai mutane su ji ba sa sansa, ha kawai sai su ji sun washe shi, sai ya ga yana ga ya ƙure wankan da a tunaninsa wannan wankar ne zai sa ko irin shigar da yayi ne zai sa mutane su so shi amma in yazo cikin su in yazo yana magana da su sai su ji kamar ainihin kashi yake wato kamar kashi ne shigo cikin su sai su ji suna tsanarsa su ji sun washe shi su ji ba sa son zama da shi su ji ba sa son sauraron kalamansa su ji sun tsane shi sun washe shi wannan sanadiyar me sanadiyar ya yi aikin da ake neman yardar Allah da shi kuma ba don Allah ya ba, sai Allah ya sa mutane su ainihin washe shi. Thumma malam ya ce, Ok, ya ƙulu, annabi sallallahu, ya ƙulu alaihi salatu wassalam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, man yusammi yusammi Allahu bihi, duk wanda ya yi wani aiki don ya jiyar da mutane Allah sai ya ainihin jiyar ɗin. ya zamanto ka yi aikin ba don Allah ba kayi ne don as-sum'a don ka jiyar da mutane aikin Allah sai ya jiyar da waɗanda ya so ya jiyar da wannan aikin naka haka nan wa man yura'i yura'i Allahu bihi wanda yayi wani aiki dan ainihin riya dan ya nuna wa mutane dan ya ɗaukaka kansa ko ya bayyana kansa sai Allah ya ainihin bayyanar da shi in ya ga dama in ya so amma ya sani ba shi da wani lada da zai samu cikin wannan aikin da ya wuce Allah ya tsane shi ya ji cewa baya son sa sannan Allah madaukakin sarki ya ainihin sanya kiyayyarsa a cikin bayi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma idza akhlasta lillahi ahabbaka Allah amma idan kai ikhlasi cikin aikinka Allah zai soka wa ahabbaka al-khalqu kuma mutane za su soka qala subhanahu wa ta'ala Allah yana faɗa yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wanda suka yi imani suka aiki nagari sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya soyayya su a cikin bayi Allah zai sa mutane su so su mutane su karbe su a matsayin bayin Allah su ji suna kaunar su gaba ta ƙarshe shine malam yace tadhakkar gaba ta takwas kenan annaka fil qabri bi mufradik ka tuna kana halattowa zuciyarka cewa fa za ka kwanta a cikin kabarinka kai kadai ne ba tare da waɗanda kake so ka burge su ba kai ɗaya za a kwantar da kai a cikin kabarinka idan ba kai aiki don Allah ba kai ɗaya za ka sha azabarka in kai aiki don Allah kai ɗaya za ka mori kwanciyar kabarinka annufusu tasluhu bi tadhakkuri masiriha zukata suna inganta ne da tuna makomansu وإذا أيقن العبد أنه يوسد اللحد منفردا بلا أنيس idan bawa ya sakankance da ransa cewa fa akwai ranar da za a kishin gidar da shi a cikin kabari a ainihin sa shi a cikin ainihin allahdu shine simfin kabari da ake yi a wasu ƙasashe na larabawa munan ashaqqu ake yi da amma da allahdu da ashaqqu duka dai ana kwantar da mamaci ne akan damansa a kishingide ba kwanciya irin wacce yake so ba kwanciyar magirbi ko za a kwantar da shi haka to idan bawa yana tunowa cewa akwai ranar da za a kwantar da shi a cikin kabarinsa shi kadai bila anisin ba tare da mai ɗebe kewa ba wa annahu la yanfa'uhu siwa al-amali as-salih kuma yana tuna cewa fa babu abin da zai amfanar da shi a wannan kwanciyar tasa koma bayan aikinsa dai na gari wa anna jami'al bashari lan yarfa'u anhu shay'an yana tuna cewa mutane gaba daya ba za su iya dauke masa wani abu ba na ainihin min azabil qabri na azabar qabri ba wa anna al-amra kulluhu bi yadillah yana tuna cewa dukkan ayyuka suna hannun Allah madaukakin sarki أيقن حين ذاك أنه لا ينجيه إلا إخلاص العمل لخالقه وحده ألوك تنباوى دي سامو سكنكن شوى زي سامو يكيني شوى باب فأبند دي سيرة تدشي أتكين قبرينسا دكما فيلن القيامة كما باين إخلاصي دكما ين أيكي دومن الله مدوك كنسر كيشي كدين يقول ابن القيم ابن القيم هنا فلا أتكين طريق الهجرتين Allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahma yake cewa sidqut ta'ahhubi li liqa'illahi gaskiyar tanadi domin neman haduwa gaskiyar tanadi domin haduwa da Allah madaukakin sarki min anfa'i malil abdi yana daga cikin mafi amfanin abin da bawa zai tanadarwa kansa ka tabbatar da kana tanadi na gaskiya domin haduwa da Allah madaukakin sarki wannan shine mafi amfanin tanadi da za ka yi wa kanka wa ablaghihi min husul istiqamatihi kuma shine yake kaiwa makura da bawa in yayi zai samu istiqama cikin aikinsa in kana tuna cewa yau zaka hadu da Allah madaukakin sarki babu shiri babu tanadi babu alam ko alat da zai nuna ma cewa lokacin mutuwarka ya kusa to a lokacin bawa zai samu istiqama a cikin ransa fa inna man ista'adda li liqa'illah domin duk wanda yake tanadi domin haduwa da Allah madaukakin sarki in qata'a qalbuhu 'anid dunya yana yanke zuciyarsa ga barin duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya wa matalibiha da abin da ainihin duniyar za ta nema a gunsa. Wa'yannan su ne gaɓoɓi guda takwas da malam ya kawo wanda idan bawa ya tsaya a kansu, insha Allahu zai sami ikhlasi a cikin ayyukansa. Gaba ta ƙarshe shi ne za mu